كان يذكر أن يباري نظره ويراه مثل الشعر والهذيان من كان duk wanda ya kasance ya zu'umu yana rayawa an yubari ya nazmahu ya iya daidai da tsara maganar Allah wa yarahu mithla shi'r kuma ya ganshi kamar waka wani hada yani ko kuma surutu فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فليأت بآية قل فاتوا بسورة كنا فليات منه بسورة أو آية يزود سورة كو آية إن كان غنين القرآن وني سوروتو ني وني لاباري ني تو كزود آية كو سورة فإذا رأى النظمين يشتبهان to ya kalla ya gani shin tsarin guda biyu da tsarin Allah da tsarin mutum suna kama da juna فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني falyanfarid bismil uluhiyya idan yayi hakan nan ya kadaitu da suna allantaka duk wanda yazo da aya ko sura irin ta Allah to kace mai Allah kaga aikuwa bai yiwa wal yakun rabbal bariya sai ya kasance shine ubangijin talikai wal yaqul subhani kai yace subhanallah ba wanda zai iya zuwa da wannan abu malam ya ɗaukake jidali ya ce a ƙaddari kana iya zuwa da aya ko sura kamar yadda aya Allah ko sura Allah to idan mutum ya yi hakan nan to ce mai shi ne ubangijin talikai kuma ka ce subhanallah hada buhtanun azim fa idza tanaqada nadmuhu falyalbasan thawban naqisati saghiran bihawani fa idza tanaqada nazmuhu idan tsarinsa ya warware faliyalbasan tauban na kaisa to ya daura tufafi na tawiya sahiran yana mai yana mai kaskanci kaskantacce bi hawani da walaqaici aw falyusirra bi annahu tanzilu man sammahu fi nass alkitab mathani aw koko falyusirra ya tabbatar bi annahu tanzilu man sammahu saukarwar wanda ya ambace shi fi nassil kitabi a cikin nassin alqur'ani da cewa masani abin bibiya alqad atainaka sab'an min almathani wal qur'an alazim wa kuma Allah nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan mathaniya لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان لا ريب باك مكوا فيه أتكين القرآن بأنه تنزيله سبك ور الله الله شيء سبكر دا أبيني وبداية التنزيل فرقا سبكر ونن أيناني في رمضان أو تنقل منكم السنة يومنا نوغى شعبان إنن دايا inan idan mun kai karatun sati ɗaya shi kenan in Allah ya so sai kuma bayan ramadanin ya Allah ya kai mu Allah fassalahu wa ahkama ayahu wa talahu tanzilan bila alhani Allah Allah fassalahu shi ya yi daki-daki da dokokinsa wa ahkama ayahu kuma ya kyautaci ayoyinsa ya ƙayatar da ayoyinsa wa talahu ya karanta shi tanzilan abin sabkarwa bila alhani babu lahanu a cikin alkurani ba a karanta ka ce ga kuskuren Allah ko mahaukacin mahaukata an ka karanta mai alkurani ya san ba magana mutum ba ce magana Allah ce huwa qawluhu wa kalamuhu wa khitabuhu bi fasahatin wa balagatin wa bayani huwa qawlu alkurani maganar Allah ce wa kalamuhu kuma maganarsa ce fadarsa ce maganarsa ce wa khitabuhu kuma maganansa ne bi fasahatin magana wadda ake yi da wani shi ake ce ma khitab bi fasahatin da fasaha wa balagatin da balaga wa bayanin da bayani huwa hukmuhu huwa ilmuhu huwa nuruhu wa siratuhu alhadi ila ar-ridwani huwa hukmuhu alqur'ani hukuncin Allah ne huwa ilmuhu ilmin Allah ne huwa nuruhu hasken Allah ne wa siratuhu alhadi hanyarsa mai shiryarwa ila ridwani zuwa ga yardar Allah jama'al uluma daqiqaha wa jalilaha فبه يصول العالم الرباني جمع العلوم القرآن يا ترى علمومي دقيقها زرفا به وجليلها واتو دقيق أبو كدن وجليلها دمني مني فبه يصول العالم الرباني العالم الرباني malami wanda yake mai jin tsoron Allah wanda yake mai tarbiyyantar da mutane da ilmomi ƙanana zuwa ga manya to fa bihi yasu da shi ne yake saduwa zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ga malami rabbani yana saduwa ga Allah ne da littafin Allah wannan shine magana kalimatuhu manzumatun wa hurufuhu bi tamami alfadin wa husn ma'ani nan za mu tashi insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله yace as-sidqu gaskiya sidqul lahaja to gaskiyar harshe ko gaskiyar magana shi gaskiya shine abin da yake zaka faɗa wanda ba za a samu abin ba haka yake ba unwanul waqa shine alamomi na natsuwa domin in kai gaskiya ko ne lokaci kana cikin natsuwa wa sharafin nafsi da kuma dokakar rayuwa rai tana da mutunci idan ta zama mai gaskiya wa naqa'us sarira da kuma tsarkakuwa asirin mutum naqa'us sarira tsarkakuwa asirin mutum wa sumuul himma da ɗaukakar himman mutum wa rujahanul aqli da rinjayen hankali wa rasulul mawadda kuma shine manzo na soyayya ma alkhalqi tare da halitta idan ka zama kana yin gaskiya to insha Allah azza wa jalla al'umma za ta soka ma in ka zama ƙaryaci sai dai ka gaya ma mutane in ka gaya ma mutane sai magana ta zamo sabanin hakan nan kaga wannan akwai akwai an samu akasi wa sa'adatul jama'a kuma shine arzikin jama'a jama'a suna samun arziki mazuka suna ma junan su gaskiya wa siyanatud diyana kuma kiyaye kare addini ne walihada kana fardu aini dan haka yin gaskiya wajibi ne farilla ce ta ainihi ba ta kifaya ba kai gaskiya in yi gaskiya mu yi gaskiya duka mu taru mu yi gaskiya wa ya khaybata ya taɓewar man farraba fihi wanda ya yi sakaci a cikin yin gaskiya wa man fa'ala duk wanda ya aikata haka fa qadamarsa nafsahu wa ilmuhu bi adan ya shafi kansa da iliminsa da cuta duk mutumin da ya zama kareci ne to da ilimin nasa da komai ya same su da matsala nan bayan da za a yi mutane wasu fahimce shi bayan da za a yi mutane su fahimce shi kaga kenan yanzu ga ya zamo ya shafi ilimi da matsala qala al-auza'i rahimahullah auza'i yace ta'allamu as-sidqa ka koyo gaskiya kabla an ta ta'allama al-ilma gabanin ka koyi ilimi domin an ka samu malami makareci ya samu matsala sai ka ji an ce malam ne amma akwai ƙarya kaga to ba malantar ce ba adda matsala ko da malantar ta zo ta hawa kan shi makareci shi yake eh ni an na ƙarya alhali don da ba koro ka an kai ba dama ƙarya ana yin ta inda kake da matsuwa to ba ka da matsuwa mi an na ƙarya to madalla ita ce kaga ana yin malami makaryaci ana yin malami wanda yake mana nemi mata to ba wai malantacce ba gabanin wannan abin ta zo ɗabi'a shi kenan in malantar ta zo sai ta kara ma abin aibi domin sai a zai kana ji ana kai malamin nan fa neman mata shi kai kaga an samu akasi to kaga shi ya bata malantar domin asalan dai dama ɗabi'an haka take gani na amfanin abin da zai zubar da mutuncinka har ya kawo mutuncin wasu domin duk wanda almajiri ya zubar da mutuncinsa ba na shi kaɗai ba ne har da na kowa da kowa ya shiga duk inda an ka gan sai a ce kai waɗannan duk su ne kaga an samu matsala haka wala zan ce kawai nan ce sai wani dan uwa na ga ya zo zai shiga tafsir da wata a sai yake dan mana na take tafiya duk an kuɗa kuna ne ne san ta ko ba ne ya ce ku da kuke neman mata ta ce wani wanda yake ba a zai a tebe ka da lafiya na ne ina da neman shi to nan kuka yi ce in kana so sai ya sa mishi ma sai ya kira shi wallahi ma ko ba wata mutum mai da kokarin mutum mai ba tana to ka shayi
Allah ya sauke to kaga irin waɗannan faƙada masa nafsuhu wa ilmuhu bi adhan ya shafi kansa da iliminsa da cutarwa la irin waɗannan abubuwa jama'a ya kamata mu yi ta kafa kafa da su mutum ya yi ƙoƙari Allah ya kare shi kuma ya yi ƙoƙari ya kiyaye domin irin waɗannan abun zai a sami in an ka fara gangarowa a kansu to duka malaman ne ake bugewa don da shi jahili bai san wane da wane ba shi dai duk wanda an kai haka ne irin wagga hadisa ta faru a kwanan can nan wata biyu da sun ka wuce a wani gari shi malamin da haka ta faru ma 'ya'yan mata biyu ta aiwa matan malami ne kuma mai wa'azi in ce ma mutanen garin sai ku ta haƙuri ku rufe kunnuwanku amma duk inda kun kabi sai dai aibata ku za a yi ta gani to irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke rabu da mutum ya kare kanshi cikin waɗannan abubuwa duk abin da kaga zai ta je ta dawo ta same ka da matsala wallahi a yi kokari a kame domin in matsala ta faru duk kowa ne zai shiga wa kala waki rahimahullah hadhihi sana'a la yartafi fiha illa sadiqun wagga sana'a ta ilimi ba wanda zai dokaka cikin ta sai mai gaskiya kadiba hadhihi sana'atu la yartafi fiha illa sadiqun wannan sana'a da kake gani ba mai dokaka cikin ta sai mai gaskiya فتعل... ف... فتعلم رحمك الله الصدق كنيمي سنن غسكيا قبل أن تتعلم العلم غبانين كنيمي علم والصدق إلقاء الكلام menene ake ce ma gaskiya shine ka faɗi magana ala wajhin mutabiqin lil waqi' akan fuskar da ta dace ga abin da ya faru wala i'tiqadi da kudu fasirku min tariqin wahid gaskiya dai hanya guda ce amma naqiduhu al-kadhib amma mai warware shi ƙarya wa durubun nau'uka ne wa alwanun da laununuka wa masalika da mashiga wa audiyatun kwaruruka ne ma ba kware guda ba audiyatun me ake ce ba jam'in ku dai ku yi daga tsantsan kar ku je jami'in wani abu kuma kwarra ba za akwai jami'in kwarra kwarra jami'in kore kore shi a kwarra to kwaruruwa fa jami'in kwari a haka ne yadda ba adam ya faɗa haka ne jami'in kwari ne wadda jami'in kwari ne kaga akwai kwarra jami'in mi kwarra jami'in kore kwaruruwa kuma jami'in kwari kwari kwarra kuma kwaruruwa kuma wannan a'a ba za ba sai yake magana bane malam to ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya yanzu gashi yanzu dai ku tsaya mu doko guda guda kore ne jam'insa kwarra za ka ba abu malar yaƙun kore kore kwarra jai muje to audiya kore kwararra madin da malar haruna kwararra kaji magana mai kyau kwararra to jam'in kwari kuma eh to kaga waɗanda abubuwa duka suna da shagu eh a ya riga ya faɗe shi ya faɗi amma na ƙiduhu fadurubun wa alwanu wa masalikun wa audiyatun ya jima'uha talatatun abubuwa guda uku suke haɗa su kazibul mutamalliku ƙaryar wanda yake mai makalewa ga mutane akwai wani shi bai da wani abu sai ya makale ma mutane wa huwa ma yukhalifu alwaqi' wal i'tiqad kadhib almutamallik shine abin da yake yana saba ma alwaqi' wal i'tiqad ya saba ma abin da ya faru da kuma kudurinka kaman ya tamallaku liman ya'rifuhu fasikan kamar wanda zai ratayu ga wanda ya san fasiki ne aw mubtadi'an ko dan bid'a fa yasibuhu bil istiqama sai ka zo kana yabon shi dan bid'a ka zama kana yabon shi da cewa mutumin kwarai ne kaga wannan kadhibun mutamalliku kenan shi yake ce ma kadhibun mutamalliku to kuma kadhibul munafiki shi kuma wa huwa ma yukhalifu al i'tiqad ya saba ma kullinka wa yutabiqul waqi ya dace da abin da ya faru kal munafiki yantiqu bima yaqulu ahli sunna wal hidayah kamar yadda munafiki zai zo ya faɗi duk abin da ahli sunna za su faɗa mabuta shari'a amma a zuciyar shi ai ba haka bane amma ga bakin shi haka ne akwai kadhibul ghabi ƙaryan ma wawa bima yukhalifu al waqi'a shina saba yana saba ma waƙi abinda ya auku wa yuqabiqul i'tiqad kuma yana dace ma kuduri kamar ya taqiru salah sufi kamar wanda yake kudurta cewa ba sufi sufi mutunan kwarai ne mubtadi fa yasufu bil wilaya sai shi mai wali yau zaka dauko sufi mutun wanda yake babu alkhairi ta da shi ka sifanta shi da walittaka ina walittaka take ga wanda yake ba sufe fasid farzamul jada as-sidqa kalzimci hanya dodar hanya mai kakkiya shine gaskiya fala tadqat ala aksil lisani ko akakil lisani akadil lisani karka fala tadqat ala akadil lisani wala tadum shafataika wala tabtahu faka natiqan illa ala hurufin tu'abbiru an ihsan karka takurama wato kullin harshenka harshen ka kar yayi magana ga abin da yake kuma ka san da cewa kai ba haka yake ba wala ta zumma shafatai ka karka tara labbanka wala taftah fa karka bude bakinka natiqan kana mai magana illa ala hurufin sai akan harufa tu'abbiru an ihsasika as-sadiq fil batin wanda take fassarawar jinka na gaskiya ciki kar harshen ka ya hurta yayi magana kada labbanka su motsa face sai abin da yake ga bakin ka shi a zuciyarka kal hubbi wal bughd kamar kiyayya ko soyayya aw ihsasika fi dhahir ko jinka na waje kallabi tudrikuhu al hawasul khamsa kama abinda wato gababinka guda biyar suke iriska as-sam wal basr wal sham wal dhawq wal lams wannan sune yake ce ma al hawasul khams gababe guda biyar to dan haka abin da yake wajibi akan ka shine duk abin da zaka faɗa harshenka zai yi magana a kansa to ya kasance a zuciyar kashi ne amma idan mutum ya kasance jama'a abin da yake faɗa ga bakinsa amma a zuciyar shi ba haka yake ba to wannan shine ainihin wato munafici as-sam'u ji wal basaru da gani wa shammu da shanshana wa dhawqu da dandano wal lamsu da shafa waɗannan su ake ce ma hawasul khamsa duk waɗanga abubuwa guda biyar ya kasance abubuwan da na gabobinka su a cikin zuciyarka amma kar ka nuna wani abu wanda yake zahiri amma kuma batininka ba haka yake ba wannan shine ainihin munafici sai mu tashi fasadiqu la yaqulu ahbabtuka huwa mubghidu duk wanda an mai gaskiya bai ce ina son ka alhali ina ki na'am na ga ga